محمد صلى الله عليه وسلم أولا فقال يا أيها الناس يا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقواه فإنها جماع الخيرات وبها تزكو النفوس وتستقيم الأنفس ألسن وتصلح القلوب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لما حرم الله سبحانه وتعالى الغيبة وأمر بحفظ اللسان فقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سورة الحجرات وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد سورة قاب وقال جل وعلا أيضا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويذكر عن إمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه دخل عليه أحد أحد أصحابه أصحابه وهو مريض يعين يئن من المرض فقال فقال له إن فلانا من التابعين يقول أن ملك يكتب حتى أنين المريض فأمسك رحمه الله عن الأنين خوفا أن يكتب عليه ولهذا ينبغي على الإنسان أن يقلل من الكلام ما استطاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت عباد الله إن الإسلام هو دين الكامل في أحكامه وقد هدى إلى أكمل الآداب ونهى عن مساوي الأفعال والأقوال وإن مما وجه إليه الإسلام حفظ اللسان عن اللغو وفضول الكلام فلقد أكرم الله تعالى بني آدم وميزهم بنعمة العقل والبيان فحق هذه النعمة أن تشكر ولا تكفر وإن اللسان من أعظم الجوارح وإن اللسان من أعظم جواره أثرا وأشدها خطرا ولكن إن استعمل فيما يرضي الخالق وينفع الخلق كان من أكبر أسباب السعادة في الدنيا والآخرة وإلا كان من أسباب الشقاوة والخذلان ولأجل ذلك كثرت النصوص على حفظ اللسان وقال تعالى وقل لعبادي يقولون التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا سورة الإسراء وصف ذوي الإيمان بالإراد عن اللغو في قوله قد أبلها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مؤردون سورة المؤمنون فحفظ اللسان عنوان على استقامة الدين وكمال الإيمان كما رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه بل إن جوارح الإنسان كلها مرتبطة باللسان استقامة وانحرافا وإن حفظ المرء لسانه وقلة كلامه عنوان أدبه وذكاء نفسه ورجحان عقله لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال من كثر كلامه كثر سكته ومن كثر سكته قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورؤه ومن قل ورؤه مات قلبه وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كف عليك هذا وأشار إلى لسانه فقال يا معاذ فقال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال عليه السلام ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ولأجل ذلك كان سلف هذه الأمة وخيارها يخشون خطر اللسان فكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج لسانه ويقول هذا الذي أوردني شر الموارج وقال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما على ما على الظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان ولله دار القائم وحفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ‘yan uwa musulmai kudubar mu mun ji abin da ta karanta tana karantar da mu don haka mu kiyaye bakunanmu da faɗan maganganun da ba san matsayinsu ba ba san yadda suke ba ta haka ba bayan godiya ma Allah yana cewa babu abin da ɗan adam zai furta na magana face gaba gare shi a lokacin da yake furta wannan magana akwai wasu mala'iku guda biyu masu rubuta ayyuka ko na alkhairi ko na sharri da ake kiransu raqibu atid waɗannan mala'iku guda biyu ba sa rabuwa da kai a kowane yanayi ka samu kanka don haka allah maɗaukakin sarki da ya kiyaye a kame halshe ya yi umarni a nisaci zantukan mutane a guji cin naman mutane da haka allah maɗaukakin sarki yake cewa kada ɗayanku ya yi raɗan ɗaya wato sashi su yi rinka raɗan sashi ma'ana ku rinka faɗan wasu munanan abubuwa a kansu sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wannan to yanzu manzon Allah idan mutum halinsa ne aikinsa ne abinda muka faɗan nan ba ƙarya aka masa ba sai manzon Allah ya ce to ai wannan shine giba ka faɗi abinda a a mutum baya so kuma baya gurin kasan ba zai ji daɗin wannan abin ba ko da yana aikata abin amma sai ka je kana taɗewa mutane wani ai yana yin kaza wani yana yin kaza suka ce ko da halinsa ne muke faɗa manzo Allah ce ko halinsa ne wannan shine giba din idan ko ba halinsa bane to kun masa kiran ƙarya kun ɗauki zunubin da yafi ma giba din girma Allah ya sauke don haka wajibin mu ne duk abin da zamu faɗa mu san zamu faɗi alkhairi in ba zamu iya faɗan alkhairi ba mu yi shiru sai Allah maɗaukakin sarki ce kada ɗayan ku ya raɗan sashi akwai wanda zai so ya ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu ya yanko naman ya ci babu wanda zai so don haka ku ji tsoron Allah Allah mai karɓan tuba ne Allah mai rahama ne Allah maɗaukakin sarki ce ku sani fa ba wata kalma da za ku furta face akwai masu rubutu a gaba gare ku hakika mun halicci ɗan adam mun san abin da zuciyarsa take masa waswasi da shi a kowane lokaci kuma Allah ce mu muka fi kusa da ɗan adam akan wasu jijiyoyi na wuyansa wanda ake kiransu da mene hablul warid Allah ce mun fi mutum kusa mun fi kusa da shi akan waɗannan jijiyoyin da suke jikin wuyan sannan domin me a duk lokacin da mai juyawa zai juya ko masu gamuwa da su gamuwa ta hannun dama ko ta hannun hagu ba wani abin da za su furta face akwai ma'aikatanmu suna nan suna rubuta duk abin da ka aikata duk abin da ka faɗa wani sahabin imamu ahmad bin hanbal ya je gaishe shi bayi da lafiya da ya samu imamu ahmad bin hanbal yana kwance yana nishi irin yadda marar lafiya yake nishi din nan eh eh za ka ji wasu ma suna ta surutayya wasu suna faɗan maganganu daban-daban iri-iri sai ya ce masa ya imamu ahmad ni na ji wani tabi'i yana cewa daidai da irin wannan nishin na marar lafiya da yake yi a kwance mala'ika yana rubutawa saboda tsoron kada ya furta wani kalman da ba daidai ba kada ya faɗi wata magana a cikin nishinsa saboda zafin ciwo imamu ahmad sai ya jure ya yi shuru ya daina wannan nishin saboda tsoron kada ya furta wani kalman da zai fusata ubangiji ko ya shiga tsakaninsa da wani to ina ga kai da kake allah allah aje a haɗu ka zo ka ba da labari ka ga wani ko ka ji wani ko ka ji wasu ko ka ga wasu shi bai da lafiya ne yana kwanci aka ce wannan nishin ma fa za a rubuta in abubuwa masu kyau ka faɗa nishi shikenan in masarasa kyau ka faɗa shikenan tunda ranar alkiyama mun sani Allah zai ce za a aiko ma kowa da littafin sa a ce masa ikra kitabaka kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba to haka lalle ne mu tabbatar da bakunan mu mu rike bakunan mu wajen furta maganganu mu san irin abin da za mu faɗa don haka ku ji tsoron Allah za a mai da ku zuwa ga Allah ku sani ita zuciya ita ce take tattara dukkan alkhairi ita kuma take jawo nutsuwa da hankalin ɗan adam kuma ita take daidaitar da a halshen mutum ta daidaita zuciya ku ji tsoron Allah wadda za a mai da ku zuwa gare shi kuma a biya ku duk irin abin da kuka aikata ba za a zalunci kowa ba bayin Allah lallai shi musulunci shine addini cikakke wanda yake dauke da hukunce-hukunce hakika ya shiryar zuwa ga mafi cirkan ladubba hakika yayi hani zuwa ga munanan ayyuka don haka ku ji tsoron da munanan maganganu hakika daga cikin abin da yake ake musulunci ya fuskantar da mutane shi akwai kame halshe akwai kiyaye halshe daga munanan maganganu don haka akwai kame baki daga alfasha da maganganun banza hakika Allah mai girma da buwaya ya yi daraja wa ɗan adam ya fayyace shi da ni'ima na hankali da bayani hakika lallai wannan ni'ima abin a gode masa ne ba abin a kafirce masa ba ne don haka hakika shi halshe shi ne mafi girman gaba a jikin gabobin ɗan adam duka duk wasu gabobi da mutum yake aiki da su to halshe shi ne mafi girma a cikin gabobin duka don haka shi ne kuma ya fi tasiri a cikin duk ayyukan da ake yi da gaba aikin da halshe yake yi ya fi tasiri akan aikin da hannu yake yi ya fi tasiri akan aikin da a gangan jiki yake gaba daya don haka halshe shine akan gaba kuma shine yafi tsananin hadari don haka idan kuka aikata abinda Allah zai yarda da shi wajen amfanar da bayinsa to zai zama muku sanadin hanyar samun tsira a nan duniya da gidan lahira idan muku yi haka ba to zai zama muku sanadin taɓewa da yin hasara saboda haka nassosi masu yawa suka zo a cikin alkur'ani wadda ake jan hankalinku ku kame bakinku Allah maɗaukacin sarki yana cewa ka gaya wa bayina da suke faɗan maganganu to su faɗi magana mai kyau domin shaidan yana fisgan zuciyansu a lokacin da ka zo kake maganganu shaidan yakan ja zuciyanka sai ka rinka furta abin da ba su dace ba to ku ja hankalinsu su san abin da za su faɗa su kame bakinsu haƙiƙa shaiɗan a wajen ɗan adam maƙiyi ne bayyananne suratul isra'i haƙiƙa Allah mai girma da buwaya ya ambaci masu imani su ne wanda suke kawar da kawunansu akan yasassun maganganu in magangana marasa ma'ana ne magana wadda bai da fa'ida ba za a amfani da komai a cikinsa ba to ba su sauraron irin wannan magana ba sa yin irin wannan magana inda Allah madaukakin sarki yake cewa haƙiƙa mumine sun yi rabo suwaye muminan da suka yi rabo su ne waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin sallansu ba suna yin sallah kamar yadda suka ga mutane suna yi ba a suna jin tsoron Allah a wajen yin sallah su ne wanda suke kawar da kai akan yasassun magana ba sa cin naman mutane ba sa zagin kowa ba sa zuwa su yi sharri ma kowa ba sa faɗan maganganun da ba su da fa'ida a su suna kau da kai akan maganganun da ba su da amfani wannan suratul mu'minun ka sani kiyaye halshe wani nau'i ne na daidaituwan addini da cikan imani kamar yadda imamu ahmad ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce imanin bawa ba zai cika ba har sai zuciyansa ta tsayu daidai akan gaskiya zuciyansa ba za ta tsayu daidai ba har sai halshensa ya tsaya daidai amma in ya zama harshenka zai faɗi wannan zai faɗi wancan za ka yi kowane irin yashishen magana to imani wayi da wajen zama a zuciyanka ya ce ku sani dukkan gaɓoɓi na jikin ɗan adam suna rataye ne gaba ɗaya a jikin mai halshensa duk ayyukan gaɓoɓi dukkan gaɓuɓɓa suna ɗaure ne suna rataye ne a jikin halshe halshe shi ne yake jagora magaɓoɓi ta haka kuma shi yake karkatar da gaɓoɓɓai hakika kiyaye harshen mutum yana daga ciki mutum ya karanta wato zantuka idan mutum ya zama mai surutu ne ta to zai yi wahala kuma a ce ya kiyaye harshensa mai kiyaye harshe ba yawan surutu don haka kuma kiyaye harshe wani nau'i ne na ladabi da kuma tsarkakan rai da kuma kaifin hankali tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira in zai faɗi magana ya faɗi alkhairi ko ya yi shiru wannan bukhari da muslim su suka rawaito amirul mu'minina umar ibn al-khattab Allah ya ƙara masa yarda ya ce duk mutumin da ya cika yawan surutu to haƙiƙa zai ci zama mai yawan ƙarya ko mai yawan faɗan maganganun da ba su da asali duk mutumin da ya zama mai yawan faɗan maganganu ko yaya suke to zai zama mene zai zama maras kunya zai zama maras kunya duk mutumin da bai da kunya kuma zai zama bai da tsantseni ba zai zama yana da tsantseni ba mai kunya ne yake tunanin in ya faɗi wata magana la'alla wasu jama'a ba za su ji daɗi ba ko wani ba zai ji daɗi ba zai zama cin zarafi ne a wajen wani amma wanda bai da kunya bayan ruwansa da wannan wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mana izalam tastahi fasna mashi ita in dai baka da kunya to duk abin da kaga dama ka yi shi kunya wani nau'i ne da yake da muhimmanci a cikin mutum don haka duk mutumin da ya zama su yana yawan surutu to zai zama makareci in ko mutum ya zama makareci zai zama kunya ta yi me ta rabu da idonsa in ya zama bai da kunya zai zama bai da taka tsantsan da mutane duk wanda ya zama bai da taka tsantsan da kowa da kowa to zuciyarsa za ta mutu har yanzu a manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya faɗa wa Mu'azu dan Jabal Allah ya ƙara masa yarda yana masa nasiha sai ya ce wa Mu'azu sai ka kama wannan naka sai manzon Allah ya zaro harshensa sai ya ce wa Mu'azu ka kama wannan sai Mu'azu ya ce ya manzon Allah yanzu har ma za a kama mu da laifi da wannan sai manzon Allah ya ce tir da kai wato kai baka san a jikin ɗan adam ba abin da yake kifar da shi a cikin wuta a kan fiskansa kamar abin da harshensa ya girba ba ai babu abu mai hanzarin tura mutum wuta kaman baki don haka kama bakinka don haka lallai ne mutum ya kame bakinsa manzan Allah ya ce akwai abin da ke kifa mutum a cikin wuta akan harshe akan fiskansa kamar abin da harshensa ya girba babu saboda haka magabata na al'umma na kwarai zababbunsu suke jin tsoron hadarin harshe saboda haka ma abubakar Allah ya ƙara masa yarda yake riƙe harshensa yake ce wannan ne zai kai ni ko ya kai ni wajen da ba zan iya fitowa ba ma'ana da wannan ne zai iya halakar da ni wato yana jin kamar ya cire harshen saboda menene in bai hankali da shi ba wannan zai iya kai shi mahalaka to ina irin su abubakar wanda an ce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a duniya ba wani mutum mai daraja sai shi shi ya kama harshensa yana jin tsoron hadarin harshe ina ga mu wanda shi yana daga cikin mutane goma da Allah ya tabbatar 'yan aljanna ne amma duk da haka suna taka zanzai shi ma Umar yana daga cikin mutane goma da manzo Allah ya tabbatar 'yan aljanna ne dukkan sahabban nan da wanda aka musu alƙawarin aljanna da wanda ba a musu ba suna taka tsantsan da bakinsu amma mu ba ruwanmu lallai ne mu yi ƙoƙari Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace na rantse da Allah wanda ba wani abin bauta da gaskiya sai shi ba wani abu a bayan ƙasa wanda yake da hanzarin kifar da mutum ko ya tura mutum cikin kurkuku kamar me kamar harshe harshe shine abin da nan da nan zai daure ka da harshe za a daure ka da harshe za a kunce ka haka kawai ba a samu kana tafiya abin nan dole sai an yi magana kuma an da kunce kama dole sai an yi wannan don haka wajibinmu ne mu kiyaye harshenmu mu kiyaye bakunanmu mu san irin abubuwan da za mu faɗa a kan junanmu wani mai hikima yana cewa ka kiyaye harshenka domin karkace an fitine ka ka sani dukkan fitinu dukkan musiba suna zuwa ne ta ina ta abin da mutane suke ambatawa da bakinsu don haka mu yi ƙoƙari mu kiyaye waɗannan abubuwa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim innahu ta'ala jawwadul karim malikul barrur raufur rahim wa qumu ila salatikum yarhamukumullah